بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a musulmi barka mu da saduwa a wannan yammaci na asabar sha uku ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 wanda ya dace da 18 ga watan biyar shekarar bature 2019 wannan shine tafsiri na 108 a cikin jerin giyar tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa daga wannan masallaci namu masjidu Ali bin Abi Talibin wanda yake a wannan yankin anguwa da aka fi sani da anguwan madaci a garin Zaria birnin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya karbi ibadu. Idan ba manta ba a darasin da ya gabata muka karkare tafsiri a cikin suratul A'la ko kuma suratul Sabbih a yau insha Allah kai tsaye za mu shiga cikin suratul Ghashiya a inda za mu saurari ayoyin da suka buɗe wannan sura kamar kullum daga bisani sai mu ci gaba da ainihin fassara ma'anonin waɗannan ayoyi da izinin Allah. Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithu umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع waɗannan jiragiyar ayoyi subhanallah ne fa sun ɗauke wuta da na a cikin jiragiyar waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithul ghashiya wannan sura kamar yadda muka ji sunanta kenan suratul ghashiya wadda kalmar ya bayyana a ayar farko a ainihin wato cikin sura kamar yadda muka ji da muka fara tafsirin suratul a'la cewa wannan sura to da ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yin sallar juma'a ko kuma sallar idi ma'ana yana hadawa tsakanin karatun suratul a'la da kuma suratul gashiya din ko dai in ya karanta suratul a'la raka farko raka ta biyu sai ya karanta suratul gashiya dan haka an samu ma'ana Allah madaukakin sarki yake cewa hal ataka hadithul gashiya shin labarin wato al-gashiya ya zo maka kuwa ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu zo mu ji hadisi wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo wuce wato wata mata tana karanta wannan sura annabi na zuwa kenan sai matan nan sai ta ce hal ataka hadithul ghashiya ma'ana arashi kenan sai zan kaman tana karantawa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan sura annabi yana ji sai ya tsaya ya saurari karatunta annabi ce na'am qad ja'ani kwarai da gaske labarin alghashiya ta iso gare ni to menene alghashiya idan aka ce alghashiya a larabci wato abin da yake lillibe abu kenan ko kamar ka ce duhu ko ka ce a wani jido ko wani abu makamancin haka ma'ana mutum ya shiga wani cikin yanayi da wani abu zai lillibe shi an fahimta ko to amma za mu zo mu ji asali abin da wannan kalma take nufi a nan shine tashin alkiyama wato tashin hankali da irin bala'i da yake tattare da ranar alkiyama da zai lullube dukkanin halittu baki daya shine Allah ke tabbayar manzon Allah wai ya san labarin wannan yinin kuwa ina fata an gane to wannan yini shine Allah yake sifanta abin da zai faru a cikin ta Allah ya ce wujuhun yawma idhin khashi'a wasu fusaku a wannan rana suna cikin kaskanci Allah ka tsare mana wasu mutane za su ga wulakanci da kaskanci da ainihin wato tozarci a sakamakon abin da suka aikata da kuma irin abin da Allah zai musu hisabi da shi Allah ya kiyaye waɗannan fusaku da ake magana fa masu fusakun ba wai ba su yi aiki a duniyan nan bane a'a sun yi aiki aiki kuma mai yawa Allah ya ce amilatun sun yi ayyuka a nan duniya amma din na banza Allah ka tsare mu daga aikin wahala malamai suka fassara waɗannan cewa wato daga cikin kiristoci kenan waɗanda zaka ga in suna aikin bautansu da yin abu a cikin addininsu wato da ƙarfinsu suke yi amma aikin banza suke yi ka je ka duba in ka gansu a cikin ainihin wato cocinansu suna ihu suna tsalle kai za ka ga abin tausayi ne waɗannan har za mu ji wani riwaya da da alimamu ibnu kafir zai kawo mana ya ce wata rana umar ɗan khattab yana cikin tafiya sai ya wuce wani coci wanda an san akwai wani fasto a ciki sai aka tsaya daga waje aka kwala wa faston kira da ya leko sai umar ya fashe da kuka wato shi da gaske yake yin ibadan da yake yi a cikin cocin shine umar ya gan shi sai ya tausaya mishi cewa o wannan yanzu duk wahalar nan fa a karan banza yake yi shi jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu daga aikin banza to sune amilatun suna yin aiki tukuru amma nasiba karshen wannan aikin to za su ainihin wato samu kansu ne a cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu Allah ya ce tasla naran hamiya za su ainihin wato shiga wani wuta wanda yake kuna mai tsananin zafi shine shadidul harra jama'a an gane ko Allah ya ce tusqa min ainin aniya sannan in suka nemi abin sha za a rinka shayar da su ne daga ainihin wani abin sha wanda yake shi kanshi azaba ne wanda za a tattaro daga ruwan wato a ruwan da yake zuba ne daga cikin waɗanda suke ɗan wuta tun daga mazinatansu da lalatattun cikinsu ruwan wannan wuta da yake gangarowa daga cikinsu za a tara musu bayan ya yi zafi zafi mai ƙuna sai kuma a miƙa musu a san da suka buƙaci abin sha Allah ya ce laisa lahum ta'amun illa min dhari ba su da wani irin abinci da suke ci a gidan wutan sai abincin da aka ciro daga wani bishiya wanda yake da kaya masu tsini kalmar abbare za mu zo mu ji suka ce kalma ne da yake bayuwa zuwa ga sunan wannan kayan idan ta bushe amma sanda take ɗanye to ana kiran shi a asharika ko wani abu makamancin haka duk za mu zo mu yi bayani insha Allah Allah ya ce to wannan shine abincin su jama'a kun ji su ci abubuwan da yake kaya ya makale musu a mako ko kifi wannan kake ji jama'a wani lokacin ya makale maka yaya kake ji wani gaba ɗaya sai hakura da cin abinci saboda ƙayan kifin na ya makale mai amma dubu kifi daɗi gare ina fata an gane to ballantana a ce wannan tun asalin shi bishiya ce ta kaya wanda kuma ya bushe karau shi za a ba su su rinka ci kuma a kawo musu abin sha daga ruwan ainihin wato gwaiduwa da ciwo da makamantan abubuwan da ke zuba daga cikin ainihin wato yan wuta Allah ya kiyaye wanda shi wannan abin shan kadai idan mutum ya kara fuskan shi akai kafin wato ya kai ga zai ainihin antaya wannan abin fuskan ma ya kwaye yashwi luju wa in yastaghisu yughathu bima'in kalmuhul yashwi luju haka Allah ya sifanta shi ma'ana in suka ido hudu da ruwan ma kadai tiriri da zafin wannan abin shan zai kwaye fatan fuskansu. Allah da kan shi ce bisa shara tir da irin wannan abin sha wasa'at murtafaqa Allah ubangiji ka tsare wallahi labarin yan wuta ma ba daɗin ji jama'a balantana mutum ya samu kanshi a cikin a gidan wutan Allah ya ce la yusminu wa la yughni min ju'i ka gani abin nan da za a ba su su ci abu ne wanda na ɗaya dai cin shi ba zai tsina na komai ba sannan barin shi kuma to shi kan shi kuma wani nau'in bala'i ne kuma gare su tunda su suka nema sai a kawo musu shi don haka in sun ci ƙarin azaba in ba su ci ba ƙarin bala'i la haula wala quwwata illa billah Allah yake ba abin da yake tsinanawa daga yunwan da suke ji don haka nau'in azaba ne bisa azaba Allah ya kiyaye su eh shine za a rika shayar da su ruwan wato ciwo da yake zuba daga jikin waɗanda suke ‘yan wuta, ‘yan uwansu ‘yan wutar da su kansu shi ne za a rinka ba su suna sha, idan suka zuba zai rinka yayyanke wato duk wani jijiya ko wani gaba da yake a cikin su, kafa a am'a'ahu. Bankogaransu da wane ne da suke neman su sha ruwa su ji sauki sai kuma ya yayyanke shi ya kwankona shi. Ha, Allah ka tsare. Wannan shi ne wato gaban farko da Allah ya fara ba da labari game da alghashiya. ka ku ga labarin algashiya din labari ne mai tada hankali kenan ko al-imam ibnu kathirin yace kalman algashiya min asma'i yawmil qiyama daga cikin sunayen ranar tashin alkiyama ne qala ibnu abbas wa qatada wa ibn zaid li'annaha taghsha an-nasu wa ta'ummuhu abdullahi dan abbas da malam qatada da ibnu zaid su suka fassara wannan kalma ta algashiya da cewa suna ne daga cikin sunayen ranar tashin alkiyama me yasa aka kira shi da algashiya saboda rana ne da ainihin wato al'umma za su shiga cikin wannan lillibi na yanayin tashin alkiyama duk wanda ka gan shi a ranar ka gane cewa yana cikin wani yanayi na tashin hankali Allah ka tsare wa qad qala ibn abi hatim al-imam ibn abi hatim mala abdurrahman kenan ya ba da labari na hadisi wanda ya karbo ta hanyar amru dan maimun qala yace مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا زوجي ووترن سيبيوتا وتهنيا وتماتا تكي كرنت ونن سورة سورة الغاشية ما تنتنا كرنت ونن آية توا هل أتاك حديث الغاشية فقام يستمع sai annabi ya tsaya ya saurari karatunta wato irin mutum na wucewa ne kawai sai ya ji karatu sai hankalin shi ya koma wajen karatu ko sai ya tsaya tsayuwa na musamman domin ya ji wannan karatu an gane irin yadda Allah ya ce hal a kulbuhiya ko ilayya annahu istama ina fata an gane wannan ƙari ne akan sami'a kawai ma'ana mutum ya ƙara tsayawa ya ba da hankali istima'i kenan nafaran min aljin yastami'una alqur'ana ina fatan jama'a an gane so sai manzo Allah ya tsaya yastami yana jin karatun da matan nan take yi tana cewa hal ataka hadithul ghashiya wa yaqulu sai annabi ya rinka cewa na'am qad ja'ani gaskiya ne labarin al-ghashiya ta zo min wa qawluhu ta'ala sai Allah ya ci gaba da cewa wujuhun yawma idhin khashi'a wasu fusaku a wannan rana suna cikin wato tsananin tsoro mana yace ai zalilatun qalahu ibn qatada ma'anan tsoro anan shine suna cikin kaskanci al-imam ibn qatada ya fassara da haka wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas shi ko yake cewa takhsha'u wa la yanfa'uha amaluha fusakun a wannan ranar suna cikin wato tsoro da rahazani amma duk abin da suka aikata a nan duniya ba zai amfanar da su ba domin ba su aikata abin da Allah ya umarce su ba a ka'ida in kai abin da Allah ya ce kai shine zai amfane ka amma dan kai gaban kanka ba za ka samu wani amfani ba wannan na daga cikin hadarin wato aikata bid'a kenan a duniyar nan kaga duk inda dan bid'a yake shi yake gina wa kanshi waɗannan ayyuka ba umarnin Allah bane ba umarnin manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallam dan haka sun yi aikin amma aikin na tir aikin wofi shi yasa dole duk abin da zaka aikata ka tabbatar da cewa Allah ne ya umarni ko manzon sa hakan kuma ba zai tabbata gare ka ba sai ka bi tafarkin magabata tun daga sahabbai har waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa sai Allah ya ce amilatun nasibatun ai qad amilat amalan kathira waɗannan fusaku da ake ba da labarin su sun yi aiki aiki mai yawa sun aikata aiki da yawa a nan duniya ta hanyar wahalhalun duk da suka yi da sunan ibada ko addini ina fatan an gane amma duk aikin da suka aikata Allah ya ce nasibatun sai aka sifanta irin aikin da suka aikata ma'anan shi shine wa nasabat fihi wa sallayat wato sun tsaya sun dukufa akan aikin da suke aikatawa amma wannan wannan aikin gaba daya to za a kai su sakamakon aikin yawmal qiyama naran hamiya makoman su kenan ma'ana shine zai zama masladun su jama'a an gane ko al-imam al-hafiz abubakar al-barqani ya bada wani labari wanda ya samu ta hanyar wato a Abu Imran al-Jawni yake cewa marra Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bidairin rahibi Umar dan Khattab wata rana ya zo ne zai wuce wani coci wanda wani fasto yake ciki mai bautan addinin kiristanci a ciki qala fanadahu ya rahiba sai Umar ya tsaya ya kirayi wannan mai bautan yace mishi ya kai fasto ko bishop fa ashrafa sai ya leko ta wannan ɗakin qala faj'ala umar yanzuru ilayhi wa yabki sai umar ya tsaya ya kura mishi ido kawai sai ya fashe da kuka mana yana takeicin ina ma wannan da ya bar wannan aikin wahala ya dawo kan addinin musulunci fa qila lahu to waɗanda suke tare da amirul mu'minin umar Allah ya kara mishi yadda sai suka ce da shi ya amiral mu'minin ma yubkika min hada ya kai amiral mu'minin me kake kuka da kallon wannan mai bautan cocin nan qala sai umar yace zakartu qawla Allah azza wa jalla fi kitabi wallahi ayan da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani ne na tuna da Allah yace amilatun nasibatu ku je dube shi ya wato ya tsaya yana ta itikafi a cikin wannan cocin shi bai je ya nemi abin da zai samu na arzikin duniya ba shi kuma bai yi ibadan da Allah zai karba ba shine yake tausaya ma irin wannan wahalar da yake yi dalilin da yasa da kuka kenan karshe kuma Allah ya ce tasla naran hamiya sai kuma ya je ainihin wato shiga wuta wanda yake kuna wanda yake kona ma abocin shi fa zaka alladhi abkani Umar yace wannan shi yasa ni kuka ina fata an gane tare da malamai sun ce wannan riwaya bai ainihin wato tabbata daga Umar ba domin wanda ya bada labarin Umar din nan bai riski Umar a rayuwar shi ba shine Imran al-Jawni din bai riski Umar ba kaga kenan akwai inkifayi a cikin labarin Allah ya sa mu dace wa qala al-Bukhari al-Imam al-Bukhari shi kuwa ya bada labari daga Abdullah dan Abbas Abdullah dan Abbas ya fassara wannan aya cewa amilatun nasiba masu yin wannan aiki tukuru amma aikin wahala ne kawai sai ce annasara kiristoci kenan shine fasarar da kuka ji muka ambata ma'ana ba wanda yake wahala wajen ibada irin su in ka je kaga suna wakan kwayan nan suna ihu suna rangaji su je wajen tela a musu dinkin uniform kai za ka ɗauka wani addini suke aikatawa amma aikin banza ne jama'a Allah ya kiyaye eh wa wa wa, wa rahabaniyatan ibtada'uha haka Allah ya ce ruhubaniyanci ma'ana sai su har wai saboda su samu ibada su samu daman bauta wa Allah sai sai su ba za su yi aure ba shine rahabaniya din da Allah ya kira sai Allah ya ce ibtada uha bid'a ce a cikin kiristanci ba inda aka ce kan mutum ya aure sai yasa wannan din ma Allah ya ce ba sa iya wato wa ma ra'auha haqqan ri'ayatiha Allah ya ce shi yasa ba sa iya cikawa dan ƙarya ne mutum ya zauna cewa ba zai yi aure ba a haba malam ana magana ga rahotanni nan da yawa zaka ji an ce an kama wani pastor da yan mata guda sha takwas amma kuma wai shi shi shi ruhubani ne eh shi ba zai aure ba kaji makaryaci ina fata an fahimta karyar banza kawai za su tare yan mata a gaban su masu kananan siket sai su ce waɗannan a gaban fasto ne sannan fasto ne kawai sai inda zai taba jikin su ya musu addu'a na haka zai zo yana addu'a ji yana ta taba musu nono da tuwawu wai kuma duk da haka wai shi ruhubani ne Allah ya ce wa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha ba su iya kiyaye shi ba dan ba ɗabi'a ne na ɗan adam ba sai sa Allah bai bautar da mu da shi ba waɗanda suka kirkiro wannan abin a musulunci annabi ya ce musu bid'a ne kan ma su fara ga waɗanda suka zo gidan shi su uku nan ko da ya ce shi ba zai yi aure ba annabi ya ce ha haba wallahi ni atqakum billahi ina fi ku tsoron Allah amma duk da haka ni ina yin aure din saboda haka aure sunnan manzon Allah ne kamar ragiba an sunnati falaysa minni Allah ya sa mu dace da haka kun ji abdullahi da abbas ya fassara cewa amilatun nasiba waɗanda suka cancanci wannan aya su ne kiristoci wa an ikrima wa suddi al'imamu ikrima shi ko da al'imamu suddi suka ce amilatun fi duniya ma'ana mutane ne wanda za su rinka yin aiki tukuri a nan duniya bil ma'asi amma aikin sako ne aiki ne wanda ba zai tsina na musu komai ba ina fatan jama'a an gane wa nasibatun fin nari bil azabi wal ihlak sannan ƙarshen al'amari za su je su auka cikin wuta ne a inda za a yi musu azaba kuma za su hallaka Allah ya kiyaye qala ibn abbas wal hasan wa qatada waɗannan malamai da suka zo kan aya na gaba da Allah yake tasla naran hamiya sai suka ce ma'anan hamiya ai haratun shadidatul harri wuta ne mai kuna wanda yake da zafin kuna to da shi Allah zai musu hukuba a cikin wutan jahannama sai Allah yake tusqa min ainin aniyati za a shayar da su daga wani irin abin sha wanda yake wato shi ma azaba ne mai zaman kanshi ai qadintaha harraha wa ghilyaniha wato kunan da ke cikin abin da za a kawo musu sha ya kai matuka kamar yadda muka ji a cikin wani ayan Allah ya siffanta shi cewa yana kwaye fatan fuska tun kafin masu aza shi a bakin su al-Imam Ibn Abbas ya fassara wannan aya kamar yadda muka ji da Malam Mujahid da sauransu sai ya ce wa qawluhu ta'ala faɗin Allah madaukakin sarki da Allah ya ci gaba da cewa laysa lahum ta'amun illa min dhari ba su da wani abinci da za su ci a gidan wutan nan face sai daga abincin da ya zo daga nau'in bishiya da ake kira zari gashi yace Ali ibn Abi Talha ya bada labari daga Abdullahi dan Abbas cewa wannan zari'in dinnan yace shajarun minan nar wani bishiya ne da Allah ya dasa shi a cikin gidan wuta kai ka san akwai bala'i a wannan bishiya ma'ana shi a cikin wuta ma yake tsirowa jama'a an fahimta ko wa qala sa'id ibn jubair huwa az-zaqum Malam Sa'idu dan Jubair yace shine wannan zakum din da Allah yace fa'amul atin ko kalmuhli yumri fil butun wanda yake wato kaman wato wani abu ne da yake yaga nama a cikin ciki ko wannan shine bishiyan da za a ba su su ci a lokacin da suka nemi abinci Allah ya sawwaka ko a nan duniya idan mutum na cin wani irin busasshen abinci ba ruwa ai kaman azaba ne ko a baka irin rogo din nan wanda yake yake da gari ko doya cushi ko ko dambu a ce kai ta tikawa kuma ba ruwa haka za ga mutum yana miƙa yana haba jama'a a nan duniya kenan ba to me kake tunani game da abin da za a ba waɗannan yan wuta a gidan wuta busasshen bishiya ne jama'a kuma na kaya kuma haka za a rika dunguza musu shi a baki dole su ci shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa anhu annaha al-hijara al'imamu sa'id bin jubair a wani wajen ya ce ana fassara wannan zare ɗin da wasu irin manya-manyan duwatsu shi za a rinka kakara musu a baki suna gwaguya hai jama'a قال ابن عباس ومجاهد وإكرمة وأبو الجوزاء وقتادة هو الشبرق kun ji sunan bishiyan kenan amma san da yake ɗanye ina fata an gane wani bishiya ne mai kayoyi to amma idan ya bushe sai ya canza wannan suna daga ainihin shabruk sai ya koma bare an gane wannan da ke ko? kaman to bishiyar dundu to shi ya yake mana kaya ne ko yawa san da yake danyen shi to sai a ce mishi dundu amma in ya bushe sai ya zama kaya to haka kamar yadda sunan yake kenan Allah ya sauwaka al-Imam al-Bukhari ya ƙara ba da labari daga ainihin wato a mujahid ya ce abbari nabatun yuqalu lahu shabruk wani irin tsiro ne da ake kira shabruk yusammihi ahlul hijaz adh-dhari idza yabisa mutanen kasan saudiya larabawa kenan idan ya bushe sai su koma suna kiran shi adh-dhari sai sa Allah yake cewa laysa lahum ta'amun illa min dharirin ba su da abinci a gidan wutan nan sai daga abin da aka fitar daga irin wannan bishiya wanda yake shajaratun ne za tu shauki la ta'i'a bil ard wani irin bishiya ne wanda la ta'i'atan bil ard bishiya ne wanda yake da kayoyi Allah ya tsare sai Allah madaukakin sarki yace la yusminu wa la yughni min ju malamai suka ce wannan irin bishiyan min sharri ta'am yana daga cikin abinci mafi sharri da yan wuta za su ci wa absha'uhu wa ahbathuhu kuma yana daga cikin wato abubuwa mafi azabantar da mai cin shi kuma su ne abu mafi muni da yan wuta za su ci sai Allah ya ce la yusminu wa la yughni min ju baya amfanarwa dan ba zai ainihin wato ƙara wa mutum kitse a jiki ba in ma ba na jikin kama ya tsotse shi ba to ba ma kitsan da zai tsotse domin wuta ya riga gama cin shi jama'a an gane wannan da kyau ko ya'ani la yahsulu bihi maqsud wa la yandafi'u bihi mahzur na farko dai ba za ka samu bukatanka na yunwan da kake ji a cikin wutar na cewa a baka abinci ba sannan kuma ba zai kore maka amfanin da kake sa ran zai kore na yunwa ba kaga wannan babu koshin kenan ina fatan an gane babu koshi a cikin shi Allah ya kiyaye to wannan shine labarin da Allah ya fara badawa game da al-ghashiya kaga labari ne na yan wuta ko Allah ya tsare mu to ya kamata kuma mu ji labarin waɗanda za su samu ni'iman aljanna sai Allah ya ce wujuhun yawma idin na'ima وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة Allah akbar jama'a to kun ji kuma labarin yan aljanna sun mu kenan insha Allah bayan Allah ya bada labarin wujuhun yawma idin khashi'a na yan wuta sai kuma Allah ya ce wujuhun yawma idin na'ima kai ka ji kalmar ma ya mafi daɗi ko wato wasu fusaku a wannan ranar su kuma suna cikin ni'ima ne Allahu akbar Allah ka sanya fusakun mu a cikin waɗannan me yasa suke cikin ni'ima Allah ya ce lisa'iha wallahi abin da suka aikata ne shi yasa jama'a mu daure a nan duniya mu bi Allah lallai akwai abubuwa da dama da suke kokarin kauda mutane daga bin Allah amma kai sai ka yaki waɗannan abubuwan dan annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya bada labari yace Allah ya halicci aljanna sai kewaye aljanna da abubuwan da rai ke ki sai aka halicci wuta sai aka kewaya shi da abin da rai ke so dan haka a nan duniya sai ka wato hana ranka abin da yake so domin yi wa Allah biyayya sannan za ka kasance daga cikin waɗanda za su zama wujuhun yau irin na'ima ina fatan jama'an gane Allah ya ce ni sa'iha saboda abin da ta aikata ne don haka radiyatu a yau za ta samu yardan Allah Allah ka ba mu yardanka a ina za su samu wannan yardan Allah ya ce fi jannatin aliyatin a cikin aljannatai ne waɗanda suke madaukaka jama'a an gane ko la tasma'u fiha laghiya baka jin lagawa a cikin aljanna ba kide kide jama'a duk waɗannan kide kide da kake ji a duniya da a cike maka kunni da shi waɗannan na yin nasu waɗancan na yin nasu duk babu sannan babu ainihin wato wa iface iface da ke cika kunni ba ku ji alkawarin da aka yi wa sayyida khadija ummul mu'minina ba Allah ya kara mata yadda khadijatul kubra a lokacin da mala'ika jibril ya zo ya samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce kai mata sallama cewa saƙo daga Allah. Hai, wato sahabbai sun gama kwasan gaba ɗaya ne jama'a. Kaji, Allah ne ya aiko da sallama a zo a gaya wa wani a duniya jama'a. Ai, kaga waɗannan sun more wallahi. Sannan, kai mata albishir da wani gida ka ta fariya a cikin aljanna, wanda a gidan babu hayaniya. malamai suka ce Allah ya mata jaza'an wifafa ne dama ita Khadija mace ce wadda ba su san hayaniya a nan duniya shi yasa take natsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah na kusa da ita duk wani abun hayaniya za ta tabbatar da cewa ya kau dan haka annabi na cikin kwanciyar hankali da natsuwa ne shi yasa manzon Allah har bayan mutuwanka har bayan rasuwanta ya rinka jinta a zuciyanci wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata bakuwa wata dattijuwa ta shigo gidan annabi ya tashi fir da sauri da sauri a lokacin kuma yana tare da first lady Aisha ko eh sai Aisha sai kishi kuma ya kama ta da tsohuwa fa ku ji Aisha da rigima ina fata an gane annabi ya je ya yaye zanin da yake rufa da shi ya shimfida ma wannan dattijuwa ya kamo ta ya zaunar da ita Aisha ta ce to wannan kuma ba wace ce wannan manzo Allah yace kanat ta'tina ayyama khadija wannan kawar khadija kenan tana zuwa mana a zamanin Khadija na nan tana zuwa wajen Khadija shine na ganta yanzu na je na tarbota sai ta ce iye wato kawar Khadija ce ma wai kai da an yi magana kullum Khadija Khadija ba ka da wani magana wai wace ce Khadija nan ne manzo Allah ya ce gaskiya ne kika buɗi baki kika ce wace ce Khadija to za a yi miki karatu kuwa akan Khadija shine da yamma annabi ya je kwankwaza mata fito dazu me ma kika ce wace ce Khadija ko to Khadija ita ce matar da Allah ya bani wadda Allah bai taba bani irin ta ba kuma ba zan sake samun irin ta ba ta taimake ni da dukiyanta a lokacin da kowa ya hana ni ita ta rungume ni ta jani a jika a lokacin da kowa ya yakice ni sannan ita ce kadai mata daga cikin matana na aure da ta haifa min yayana Allah ya ba mu alheri zaki ƙara jin karatu game da Khadija je wallahi jama'a gari ya waye annabi ya ƙara gwangwasawa Aisha fito kika ce wace ce Khadija to Khadija haka kwana 30 safiya da maraice annabi ya rinka mata karatu akan Khadija wallahi ita da kanta tace in Allah ya da in dai annabi ya huce to ba zan ƙara taba Khadija ba daga yau na hakura ita ta dauka abun wato budirtaka ne da ainihin karancin shekaru bata san akwai wasu karatu beyond wannan ba shine ranan ta jawo makanta tace to ba za ta ƙara taba Khadija ba sauran da ya ci gaba da yi da su amma Khadija kawai to kun ji wannan ita ce Khadija a shahi da Allah madaukakin sarki ya mata alƙawarin wani gida wanda babu hayaniya to irin shi ne Allah yawa mu'mine alƙawari shine fi jannatin aliya la tasma'u fiha lagiya baka jin lagawo a ciki dan haka ba wake-wake ba karerai ba majalisi na zaman ƙarya da gulma da da da da da, da yakice da zinde duka ba wannan in dai an shiga aljanna to an shiga darus salam jama'a an gane ko za ka zo ka ji inda Allah ya tabbatar da cewa lallai babu lagawa a cikin aljanna kamar inda Allah yake cewa la lagun fiha wala ta'fi a wani wajen Allah yake la yasma'una fiha lagwan illa ma za salama a cikin aljanna sai dai salama jama'a a wani wajen Allah yake la yasma'una fiha lagwan wala ta'fima illa qilan salaman salama abinda kake ji a aljanna kenan Allah ka shigar da mu Allah yake fiha ainun jariyatun a cikin wannan aljanna akwai wasu idanu da suke gudanar da wato ababen da suke gudana na ruwa da madara da zuma da giya ga sunan nau'i nau'i ne ina fata an gane wato pipes ɗinsu an gane to ba na ruwan yan rufayi bane kadai wannan na komai da komai ne in kana son na zobo akwai in kana son na madara akwai in kana son na zuma akwai in na giyan aljanna duka akwai ainu ina fata an gane malamai suka ce wannan ainun ɗin nan da ya zo da nikra ba wai yana nuna na ƙwaya ɗaya ne ba a'a nau'i nau'i ne ina fata an fahimta so ya zo ya bayyana cewa a ayanun ne wanda suke gudana a gidan aljanna kowa yana samun abin da ran shi ke so Allah ka shigar da mu aljanna Allah ya ce fiha sururun marfu'a kaji labarin aljanna fa akwai daɗi jama'a ko kafin ka shiga a cikin gidan aljanna akwai wasu gadaje jam'in sarir ko suru waɗanda marfu'atun ne ɗaukakakku ma'ana su a can sama suke in ma ka hau sama ka kwanta ba a ganin ka wannan gado kenan fa na mukami to abin tambaya shine ya ake hawa tunda in ka hau ba za a ganka ba to ya ake hawa gadan shine aka ce sanda mutum yake son ya hauko gadan da kanshi sai ya seta kanshi sai ya dawo kasa kana hawa sai ya sama wannan ya wuce automatic wannan special ne ma ina ba ta gai da kanshi yake controlling kanshi gadan jama'a an gane wannan da kyau ko to amma kuma ba ba gado bane kawai akwai kuma ɗan mata akan gadan wanda suke kwantar da hankali shi yasa aka sifanta shi da marfu'an din ai baka ji a cikin suratul waqi'a ba Allah madaukakin zargi yake cewa a menene wa furushin marfu'a sai Allah ya ce inna ansha'ana hunna kai baka ji an sifanta gado ne sai kuma Allah ya ce mun sabanta su sun zama yan mata wani irin gado ne yake zama wa yan mata wato gado ne wanda bai rabuwa da yan mata dan haka in aka ce ka hau gado to ka hau kan abubuwa ne jama'a da yawa jama'a kun ce wannan da kyau ko Allahu akbar Allah ya ce wa akwabum mawdu'a kaji irin gadan a gefen gadon kuma akwai wasu kofuna akwab jam'i kub to su waye suke da asalin wannan kalmar ne turawa ne ko larabawa kofi da ake cewa larabawa ne ko gaskiya ne jama'a larabci ne asali shine wannan cup din da ake cewa kub ne an fahimta ko to akwai akwab akwai kofuna ga sunan kewaye da gadan ma'ana shi gadan ba a tashi dan ana bukatan wani abu akan gadan komai ke zuwa don haka ba sai matanka ta ce maka ina zuwa barin ɗauko maka a kicin ba dama akwai shi me kake so ne kawai sai ka ɗauke shi a kofin shi shine wa akwabun mawdu'a kofuna ne kowanne an ajiye shi a mazaunin shi Allah ya ce wa namariqu masufa sannan kuma akwai wasu irin matashin kai wanda sai a aljanna jama'a an fahimta ko sai a can kake ganin su namarik jam'u namriqa ina fata an gane ga wancan hadisin Aisha da annabi ya shigo ya ga ainihin wato wasu zanin gado da labule annabi ya ga hotuna a jiki ya ce ma balu hadihin namrika me ya kawo su to wani marikun masufa akwai matashin kai ya ba an fahimta ko matashin fa kaka ɗauka irin filan duniya jama'a gane wasu mata ne daga cikin matanka su aikin su kenan kawai su kakara maka matashin kai in ka fahimta ka fahimta an baka fahimta ba kuma mu ci gaba wani marifin kenan masuba ina fatan jama'a an gani Allah ya ce wa zarabiyu mabsusa sannan ga wasu ainihin wato irin kushin kushin wanda ga sanan a shimfiɗe in kana son ka dawo kasa kuma ka huta su ma an riga an shi shimfiɗa su jama'a labarin aljanna kenan jama'a an fahimci wannan da ke ko to bari ka ji bayani daga bakin malamai الإمام ابن كثير يتي لما ذكر حال الأشقياء أو ذكر حال الأشقياء ثنا بذكر السعداء bayan da aka bada labarin waɗannan waɗanda suke hasararrun duniya da lahira sai kuma aka biyo baya da labari na biyu shine ambatan waɗanda suke waɗanda za su samu rabo na yin wato lahira fa qala sai Allah ya ce wujuhun yawma idhi ai wasu fusaku a wannan yinin ayyawmal qiyama wato yinin ranar tashin alkiyama kenan na'imatun suna cikin ni'ima ayyurafu na'im fiha kana ganin fuskan su kai ka gane cewa waɗannan fuskan suna cikin ni'ima ne wa inna ma hasala laha zalika bi sa'iha to ta yaya suka samu wannan aljannan saboda abin da su ma suka aikata a duniya shine Allah ya musu sakamako daidai da aiki ina fata an gane jaza'an wifaqa ko wa qala sufyan al'imamu Sufiyanu yake cewa lisa'aiha radiya aikin da ya aikata a nan duniya to Allah ya yarda da shi qad radiyat amalaha Allah ya yarda da wannan aikin da haka shi ma zai samu ni'iman wannan aikin da ya aikata wa qauluhu ta'ala sai Allah ya ce fi jannatin aliya wannan ni'ima da wannan jin daɗi da wannan ni'ima na fuska to a cikin gidan aljanna ne madaukakiya ay rafi'a bahiyya fil ghurfatin aminu wato gadaje ne waɗanda suke ɗaukakakku wanda ga sunan akwai ababai na kwantar da hankali a kansu suna nan a cikin ɗakunansu sannan hankalinsu kwance don kwanciyar da kake babu tsoron cewa wani ɗan fashi zai shigo maka ina fata an gane a nan duniya ne ake wannan kwanciyar ɗarɗar daga mutum ya hau a gado a gida mai tsada amma ba kwanciyar hankali da zaran an ce dare ya yi to ya fara tunanin su bayi saboda bai san suwa za su zo mishi ba to kaga wannan akwai naƙasa a cikin jin daɗin amma na aljanna Allah ya ce wa hum fi ghurfatin aminu suna cikin aminci a cikin waɗannan ainihin wato ɗakunan su a gidan aljanna Allah ka shigar da mu Allah ya ce la tasma'u fiha laghiyatu ay la tasma'u fil janna allati hum fiha kalimatu lagwin kama qala ta'ala la yasma'una fiha lagwan illa salama baka jin wani kalma na lagau a gidan aljanna kamar yadda Allah ya tabbatar da cewa ba a jin lagowa cikin wannan aljanna sai dai magana na kwanciyar hankali da jin daɗi da annuri da annashuwa wa qala ta'ala a wani wajen Allah yake cewa la lagu fiha wala ta'fi babu hayaniya babu lagawu a cikin gidan aljanna a wani wajen Allah yake cewa la yasma'una fiha lagwan wala ta'fima illa filan maganganun da zaka rinka ji a ciki salaman salama wato aminci ne kawai da aminci fiha ainun jariya Allah ya ce a cikin wannan aljanna akwai idanu da suke gudanuwa da ainihin wato ababen sha ai sarihatun wa hadhihi nikra fi siyaqil ithbat kun ji ko wato akwai idanu da suke gudanar da abubuwan sha a cikin su dan haka yazo da nikira anan ba wai dan ya nuna guda ɗaya bane a'a siyaqi ne wanda yake tabbatar da cewa lallai akwai waɗannan idanu da suke gudanar da abubuwan sha na ni'ima a ciki walaysa al-muradu biha aynan wahida dan haka ba wai korama ɗaya bane kawai a cikin gidan aljanna a'a wa inna ma hadha jinsun wannan jinsi ne wanda yake bayyana wato nau'in koramin ya'ani abin nufi fiha uyunun jariyat akwai ainihin wato idanu da suke gudanar da koramu a gidan aljanna Allah ka shigar da mu a ƙarƙashin wannan ne al-imamu Abdurrahman ibnu Abi Hatim a cikin tafsirin shi ya fitar da ainihin wato hadisi ta hanyar sahabi Abu Huraira Allah ya kara mushi yadda Abu Huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa anharul janna kun ga ƙoramin aljanna tufajjir min tahta tilali suna bubbugowa ne ta ƙarƙashin duwatsu shine ma'anan tilal aw min tahti jibal gashi wani riwaya ya fassara cewa jibal wato yadda kake ganin spring water din nan kaga ana cewa yana daga cikin ruwa mafiya tsarki ko wanda tsakanin dutse da dutse kawai sai ruwa ya bubbugo a cikin shi duk wani refining an gama yin shi a ciki duk wani separation da distinguish da wane ne distillation duka an gama sai ka ga ruwa ne tsabaragen ruwa mai haske to haka waɗannan ƙoramin aljanna su ma suke bugowa tsakanin duwatsu so ba wani kwalara ba wani cuta ba wani duk ba mu ina fatan jama'a an gane fiya ɗin shi yake fitowa jama'a an gane wannan da kyau ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan kuma wannan duwatsu ko wannan tilal ɗin to almisku ne ƙanshin shi kuma da zaka rinka jin ƙanshin turaren almiski shine flavor shi kuma kaga ba wanda zai iya bayyana maka shi sai dai wanda ya sai gani to ba kuma a gani sai an mutu an tafi aljanna shi yasa annabi yace inna fil janna ma la aynun ra'at ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kai labari da ake badawa kunni bai taba jin irin na cikin aljanna ba wala khatara ala qalbi bashar sannan zuciya bai taba hasasowa ba sai dai kawai mun je jama'a da haka mu yi hakuri mu bi Allah a nan duniya za mu shiga aljanna bi salamin insha Allah kamar yadda annabi ya faɗi a cikin hadisin Abdullahi dan Salam ko yace ayyuhan nas afshu salam ku rinka yada sallama yana daga cikin ayyukan da suke sababa shiga aljanna shin kai kana yada sallama idan kaga dan uwa musulmi ko ko zaka koma ka zama irin yadda annabi ya sifanta tashin duniya annabi yace alamun tashin alkiyama shine mutum ya daina yin sallama sai ga wanda ya sani ba haka muke yi ba yau ba ka yi wa kowa sallama sai kaga abokinka sai ka ce assalamu alaikum amma idan ka haɗu da wani musulmi kawai za ka kawo da kai ne shi ma ya kawo da kai to annabi ya ce afshu salam ku rinka yaɗa sallama sabai sun yi aiki da wannan karatu har abin ya kai matsayin inda wani abu zai shiga tsakanin su ya raba su in suka ƙara haɗuwa a baya sai sun ƙara yi wa juna sallama to haka ake son a rinka yaɗa sallama a cikin al'ummar musulunci annabi ya ce wasilul arham sannan ku rinka sadar da zumunci wa at'imu ta'am ku rinka ciyar da abinci wa sallu bil laili wan nasu niyam sannan ku rinka tashi cikin dare kuna nafilfi a lokacin da kowa yake mun sharin bacci idan kuka kiyaye waɗannan ibadoji da waɗannan abubuwan annabi yace tadkhuluna aljannata bi salam za ku shiga aljanna da aminci Allah ka shigar da mu aljanna da aminci to gashi Allah yace fiha sururum marfu'a ay aliya na'ima kathirar furush murtafi'a wato gadaje ne waɗanda suke ɗaukakakku waɗanda akwai ni'ima a cikin gadajen kathirar furush kuma suna da yawa wato gadan ga sunan hawa hawa hawa hawa ne murtafi'a waɗanda suke maɗaukaka as-samaku alaiha al-hurul jama'a kaji wato abubuwan ni'iman da suka cika wannan gadan to ‘yan mata ne na aljanna su ne akan gadajen, ka ji neman da ke kan gadon kenan. Kalu, fa'i za a rada waliyullahi an yajlisa ala tilka suru, idan wani bawa daga cikin bayan Allah, waɗanda suka bauta wa Allah suka samu aljanna, suka nufi su hau wannan gado, al'aliya wannan gado wanda yake maɗaukaki, tawaza atlahu, da kanta kawai sai ta kawo kanta ƙasa. shike nan kawai sai ka ɗare shi ina fata an fahimta sai ya sama da kai to ka ji gadon kuma mai mataki mataki ne ina fatan jama'a an gane kowane mataki akwai irin matan da kake bukata a wajen da haka yau in ka ce mataki na biyu zan je ɗan matan suna nan kawai suna jiran ka in ka ce yau kuma zan je na ƙololuwa ne zama an fahimta ko ko ina shine sururun al'aliya murtafi'a Allah ka ni'imta mu da wannan wa akwabun mawdu'a yani awani ash-sharab wato kofuna kenan wanda ake sha abin sha a cikin su mu'idda mursadda liman aradaha min arbabiha dama an riga an shirya su already made ba wai yanzu za a je ana saurin hadawa ba a ga sunan dama hadatu kuma ba expire ba cewa waɗannan sun yi a fresh ne sanda kake bukata sannan suke zuwa so ba cewa wannan ai tun jiya aka kawo shi tun shekarun jiya ne a ba ta expire jama'a an gane ko sannan shi lokacin yin shi lokacin da yake a biyan bukatan shi shine sanda zaka sha sannan ake yi sannan kake sha kana gama sha kuma shi kenan sai next one da kake bukata shi ma sai ya kawo kanshi jama'a an fahimta ko shine wa akwabun mawdu'a Allah ya ce wa namariku masfufa qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya fassara wannan da cewa annamarik alwasa'id wato matashin kai kenan wa kaza qala ikrima wa qatada wa dhahab wa suddi wa thawri wa ghairihi wa qawluhu ta'ala wa zarabiyyu mabthutha abdullahi dan abbas da yazo fassara wannan sai ya ce az-zarabi al-basat wato rugs kenan ko kace cushions ko kace carpet ga sunan a shimfiɗe sai irin wanda kake so haka al-imam ad-dhahhak shi ma ya fassara wannan aya yace wa ma'ana mabsusa ai hauna wa hauna liman arada al-julus alaiha ga sunan ko ta wani bangaren ka inda kake so kawai zaka zauna in ta bangaren dama ne ga sunan in ta bangaren hagu ne ga sunan in na gaba ne in na baya ne ko ina aljanna gidan dadi ne jama'a kakka kuskura saboda abin da yake karewa a nan duniya kai asaran aljanna ya kai dan uwa Allah ya sa mu dace shi yasa a cikin suratul a'la muka ji Allah yake cewa bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa haka Allah ya sifanta shi to kaji abin da yake jiran ka Allah ya yi waɗannan ne fa saboda mu jama'a Allah bai bukata mu yewa sannan ya ce mu zo mu bauta mishi dan mu same shi to dan me zaka yi wa kanka mugunta ka hana kanka da kanka duk wanda kuka ga bai shiga aljanna ba shi yayi wa kanshi haka annabi ya ce kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yace baya so to me yayi zaka yi wa kanka kace baka so shine annabi yace man ata'ahi dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya mun biyayya to hakika wannan zai shiga aljanna amma wanda yake saba wa umarni na da dokoki na da abubuwan da nazo da shi ya ki aikata su to wannan shi yace baya son aljanna to ka ga mu da muke son aljanna to mu da sunan manzan Allah sai mutuwa zai raba sai mutuwa ka raba da izinin Allah duk abin da ya tabbata manzan Allah ya aikata ko ya ce ayi to mu za mu aikata shi infitalan ina fatan an gani Allah ya sa mu dace to anan ne sai malai ya kawo wani hadisi wanda zai ƙara fitar da ma'anan wannan ainihin wato ayoyi da muka ji su wanda yake sifanta aljanna da ainihin mazowanta yace wa zakara hauna hadha alhadith alladhi rawahu Abu Bakar ibn Abi Dawud Malam Abubakar dan Abu Dawud shi ya rawaita hadisin ta hanyar wato Usama dan Zaid. Usama dan Zaid Allah ya kara mishi yadda sahabin manzon Allah ne radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyyi karim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala hal min mushmirin lil janna jama'a kun ji ala annabi yace jama'a kuna ji kuna kusa hal min mushmirin min janna akwai wanda yake ya shirya shiga aljanna cikin ku? Akwai wanda ya shirya? Ka ji ba ya ce a shirye muke wato dama tuntun ma a shirye muke. Ina ba ta fahimta. Insha Allah. Fa innal jannata annabi yace kaman ba ku san aljannan nan bane. Barin sifanta muku shi dan mu gane kun shirya ko ba ku shirya ba. Wannan aljannan la khatara laha babu iyakancewa a ciki wato ba yawan mutum iyaka ba iya abin da kake so iya abin da kake samu kai sama da abin da kake so shi kake samu ba a yi wa mutum limitation a ce a iya nan babu shi a aljanna jama'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wahiya wa rabbul ka'ba nurun yatala'la annabi ce wannan aljannan na rantse da Allah ubangijin Ka'aba aljanna wuri ne wanda yake haske mai walƙiya da haka ba dauke wuta jama'a ba cewa ana cikin tafsiri wuta ya dauke ina ba ta an gane babu ya tala'ala annabi ya ce yana walƙiya yana ƙawalwanniya aljanna kenan wa raihanatun tahtazzu sannan wani irin ainihin wato ƙanshi ne wanda ƙanshin yake tashi ka san mutum ya sa wani irin turare in ya shigo sai ka ji wani ƙanshi ya bide ko bayan mintuna sai ka nemi ƙanshin ka rasa to na aljanna ba haka bane ci gaba yake da tashi lokaci bayan lokaci manzo Allah ya ce wa qasrun mushayyad sannan wani irin katafaren fada ne Allah ya riga ya shirya shi gani shi jama'a kun ji aljanna fa wa naharun mutarrat sannan annabi yace wasu koramu ne wanda ga sunan kawai suna gudanuwa ne day in day out ba ranan da suke kafewa wa thamaratun nabija sannan ƴaƴan marmari ƴaƴan itace ne a ciki waɗanda ko da yaushe to a zuwa ma'ana a nunansu suke zuwa fresh ne a koda yaushe ba cewa wannan bai nuna ba wannan nunar rana ne wannan barari a duk babu wannan fresh ne gashi sun riga sun nuna suke zuwa sannan wa zaujatun hasana'un jamila kaji malam lalu bayar wato jama'a wallahi aljannan nan mu ta fatan Allah ya shigar da mu ne kawai amma sai mun yi aiki ne jama'a kaji annabi yace a cikin aljanna wato mata ne hasana'u sunayensa hasana kaji wani zai ce to a ana nufin kyawawa jama'a annabi ya ce jamilatun da jamila a cikin aljanna wato siffanta kyansa ake yi jama'an gane wannan da kyau ko? manzo Allah ya ce wahallalun kafira sannan iya abin da kake bukata ga sunan na abin da yake naka ne halak malak babu cewa yau wallahi ba kuɗi ba yau cewa wallahi ba canji yau kuɗi ya ka duk babu a cikin cefa ne ya kare kware da gaske wa muqamun fi abadin fi darin salima manzo Allah ya ce wallahi wuri ne madawwamiya wanda in mutum ya shiga to zai dawwama ne a ciki sai dai aminci da kwanciyar hankali wa fakihatun wa hadra annabi yace da kayan marmari da ainihin wato vegetables green wato uh, vegetables waɗanda ga sunan koraye shar su kabeji da latas ko eh annabi yace wa habratun wa ni'ma wallahi jin daɗi ne kawai a cikin aljanna zallanta jin daɗi ne kawai kaji abin da ke jiranka ya kai dan uwa sai manzo Allah yace fi mahallatin aliya bahiya an tattala maka shi yana can wani waje madaukakiya ba wanda zai iya isa wajen ballantana wani zai maka kwace a wajen a can aka tattala maka su to kun ji wannan shine aljanna sai annabi ya ce akwai wanda ya shirya shiga aljannan nan kuwa a kuma na'am to su ma sahabbai qalu na'am ya rasulullah sabon su maka suka ce suka ce kwarai ya manzan Allah mun shirya nanu almushmiruna laha su ma suka ce ai tuntuni a shirye muke ya manzan Allah mun shirya wannan aljanna qala sai annabi ya ce qulu insha Allah ku ce in Allah ya yarda Allahu akbar qala alqawm al'umma baki daya sai suka ce insha Allah eh mu ma mun ce insha Allah mun shirya رواه ابن ماجه عن ابن عباس عن العباس بن عثمان الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن محمد بن مجاهد به wannan riwaya kenan jama'a kamar yadda muka ji shi sai dai akwai mai riwaya a ciki wanda yake da ainihin wato raunin riwaya amma ko da yana da rauni ko da bai da rauni mu dai mun shirya gaskiya ne mai da jama'a Allah ka sa mu dace to sai Allah ya ci gaba da ainihin wato cewa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت نعم وإلى السماء كيف رفعت نعم وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
bayan da Allah madaukakin sarki ya gama siffanta mana aljanna da ainihin ni'imar da ke ciki sai Allah ya sake jan hankalin mu cewa dan haka limithli haza kenan ko bal ya'mal al'amilu kowa ya kokari ya aiki amma abin da zai taimake ka wajen ka doge kuma ka dage wajen biyayyan Allah to akwai wasu abubuwa da Allah ya ajiye maka na misali Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat haba ku mutane wai koda halittar raƙumi da Allah ya yi bai ishe ka ka tsaya ka kalli halittar shi ka gane cewa Allah Allah ne ba? Ta san larabawa mutane ne da suke mu'amala da raƙumi sosai, don haka duk bayanin da aka yi musu aka yi musu misali da raƙumi za su fi kowa fahimta. Kamar yadda bafulata ne za ka yi mai misali ka miji da ne. Ina ba ta an gane. Zai fi kowa fahimta a lokacin. Haka shi yasa Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat? akwai abubuwan ban al'ajabi wajen al'amarin raƙumi jama'a za mu zo mu ji idan malam ibnu kafir zai mana fassara ka dubi raƙumi yadda yake da wato wani irin shu'umci jama'a sannan yake da wani irin yanayi ta yadda inda yake rayuwa ma to wuri ne wanda yake mai tsandauri daga nan za ka gane irin halittan shi sannan zai iya yi maka wata da watanni bai sha ruwa ba to kun ji an ce yakan yin wata shida ba tare da ya sha ruwa ba wata shida jama'a sai za ka iya kwana shida baka sha ruwa ba awa shida ma ya ake dan daurewa wani yanzu yana ne yana talayi ko shi bai sha ruwa ba tun da safe ina ba ta bayyana jama'an gane wannan da kyau ko amma raƙumi sai ya wata shida sannan a cikin wata shidan nan sai ya maka tafiya tafiyan ban mamaki ba tare da ya gajiya ba sannan ba wai tafiyan ba kawai zai iya ɗiban kaya tirela guda tirela wannan da kake ji raƙumi zai ɗibe maka su kuma ya ɗi ba ka ji ana cewa wani kaya me amala ne ko kun fahimta jama'a ba ka san amala ba ko to in ka je gida ka tambaye baba da mama shi ne kake ji ba haushe ke cewa wani kaya sai amali akwai ɗaukan kaya jama'a amma duk wannan ta wurin ran raƙumi da duk ƙarfin nan nashi da duk shi'umcin nan nashi sai ka ga ɗan yaro ɗan ƙarami kuma sai ya rinka sarrafa shi afala yanzuru na ilal ibili kaifa khuliqat akwai abin lura a cikin raƙumi jama'a Allah na'am wani abin da yake gaya mana tafiya na bijan eh ya ce idan akwai hatsari a gaba to idan ya rage kamar tafiyan da zai kai awa uku inda wannan ya hadari tsaya, yake to duk dukan da za ka yi bare to gaba kun ji kuma ma'ana wai labari aka bada cewa idan raƙumi ya hango akwai wani haɗari a tafiya a gaban shi to in ya rage kaman tafiya na wani adadi da zai kai wajen kawai sai ya ci birki ya tsaya to duk abin da za a yi mishi fa ba zai motsa ba waye ga giwan abraha ta ko ina ba ta bayyana da ya zo zai shiga ka'aba ya ga tsairar ababila kawai sai ya ci birki aka yi aka yi da an juya fuskan shi zuwa ƙasar sham sai ya kama tafiya a gurguje da an dawo da shi ya kalli ka'aba sai ya ci birki ya ga bala'i a gaba ina ba ta bayyana to raƙumi kenan jama'a shi yasa Allah ya buga misali da raƙumi cewa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat Allah ya ce wa ila sama shin ba sa dube ne ku daga kai ku kalli sama zaka zo ka ji wani malami idan ya zo kan wannan aya sai ya ce jama'a ta'alau linanzura ila al-ibli kayfa khuliqat ku zo mu je mu tasa raƙumi a gaba mu ta kallon shi har sai mun ga ayan Allah a jikin shi sannan mu daga kai mu kalli sama mu ga ayan da Allah ya yi a sama Allah ya ce kaifa rufi'at ba ka gani yadda Allah ya daga sama baka taba ganin inda aka sa mishi tokara ba zama an gane ko sannan baka taba ganin iyakan shi ba kuma baka taba jin cewa wasu mutanen wani ƙasa sun ce samansa ya rubto ba to shine wa ila samai kaifa rufi'at Allah ya ce wa ila aljibali kaifa nusibat sannan ku yi dube zuwa ga duwatsu da Allah ya yi su a doron duniyan nan yadda Allah ya mai da su suka zama kaman wato a tira ma'ana abinda aka kafa ina fata an fahimta me ake cewa abinda aka kafa ne a tirke shi wanda aka tara da sama shi wannan an kama na ƙasa ne kaman kusa ban san ce turke ne kaman ba ko yana daukan turken ko yawa turken ina fata an gane tiraku yawa na dauka ka ce diraku tiraku jazakumullahu khairan ma'ana yadda Allah ya maida duwatsu suka zama su suka turke kasa ba dan su ba to Allah ya ce zaizayewa zai yi ya gangare da mutane haka Allah ya sifanta amma duwatsun sai suka turke ko suka kakkama kasa to shine kaifa nusibat Allah ya turke kasa da su jama'a an gane ko da Allah ya ce wa ilal ardi kaifa sutihat sannan ku kalli ƙasa yadda Allah ya shimfiɗa muku shi a ciki ne kuke tafiye tafiyan wannan yace yau jama'a zan yi tafiya zan je waje kaza ta ina zai bi ta ƙasa wannan yace jama'a zan je gona a ina ne ake noman a ƙasa wannan yace shi rafi zai je ya kamo kifaye a ina zai wannan su ya kamo kifin a ƙasa komai Allah ya mana a ƙasa duk abin da muke bukata akwai shi a ƙasan nan baka taba ganin an nemi wani abu a ƙasa an rasa ba jama'a an gane wannan da kyau ko to Allah ya ce ku dubi yadda Allah ya shimfiɗa muku ƙasa sai Allah ya ce fa zakkir dan haka ya manzan Allah ka ci gaba da wa'azi dai eh cikin wa'azin Allah zai sa wasu su ji su gane kuma su bi ba dan wa'azi da ake ba da daman mu da ba mu san waɗannan abubuwa ba to amma in dai ana wa'azi to za a gane wannan shine wasiyan kakanmu Malam Abubakar Mahmud gumi Allah ya gafarta mishi yace jama'a ai ta karatu za a gane a ta karatu amma duk inda aka daina karatu aka daina tunatarwa to an mutu kenan jama'a an mutu sai dai hallaka Allah ya kiyaye me yasa ake zargin zaman ƙauye jama'a annabi ya ce man bada jafa saboda ƙauye ba ilimi jama'a ba karatu rayuwan kawai ake tasawa a gaba to duk inda ba a raya zuciyar dan adam duk abin da kake ci kake raya jikin naka a karin banza ne jama'a an gane wannan da kyau ko so rayuwar zuciya shine rayuwa yasa Allah yace fadhakkir ka rinka tunatarwa ya kai manzon Allah innama anta mudhakkirun kai dama aikin ka kenan an aiko ka ne ka zo ka tunatar to kun ji aikin manzanni jama'a dan haka duk wani malami to ya san ya gaji aikin annabawa ne da manzanni innama al ulama warasatul anbiya malamai sune magada annabawa to in kai ma ka zama malami to ka gane cewa kai ma mai tunatarwa ne duk inda ka samu kanka kai wa'azi kana cikin al'ummanka ka rinka karantar da su kana tunasar da su ka shiga kasuwa ka rinka tunasarwa kana karantarwa haka malamai suke akwai malaman da ake bada labarin su kamar su Muhammad ibn Siri aka ce ko tafiyan shi aka gaggilmawan shi cikin kasuwa sai tsoron Allah ya kama mutane ko da bai ce komai ba wallahi dan kasuwa in ya ga Muhammad ibn Sirina inda yana kan magudi ne sai ya fasa to haka ake so duk inda ka je ka zama mai nasiha ga mutane ka zo wucewa ka ga wani yana neman ya cuci wani ka tsaya kai mishi nasiha ka zo wucewa ka ga wani yana cin abu da hannun hagu ka tsaya kai mishi nasiha jama'a an fahimta ko inna ma anta muzakkir kai mai tunasarwa ne sai Allah ce lasta alaihim bi musaitir ba a mai da kai a matsayin dan sanda ba wanda zaka rinka sayewa mutane ido akan abin da suke aikatawa ba a'a kai dai ka tunasar ka tsoratar da su Allah in ka tsoratar da su rabu da su da Allah su wanda ya ji ya ji makanshi wanda bai ji ba zai gamu da Allah amma ba a sa ka kai wa mutane karfa karfa cewa dole sai kun yi haka ba a lasta alaihim bi musaitir Allah ya ce illa man tawalla wa kafar sai fa wanda ya kauda kai ya juya ya ce shi ba zai ruwa ya kafircewa abin da kake karantarwa to Allah na da yadda zai yi da shi fa yu'adhibuhu Allahu al'azab al-akbar Allah zai azabtar da shi azaba mai girma da haka ya kafirce ya juya baya ko to ya je zai gamu da Allah inna ilaina iyabahu duk su gama wato kewaye kewayen su gawa za su koma ƙarshen al'amari Allah ya ce gare mu za su dawo dawowan su gare mu ne musu Allah madaukakin sarki thumma inna alaina hisabahum sannan abinda suka aikata mu za mu musu hisabi da haka ba sa kai wa kowa hisabi ba amma in mutum ya tabo wani haddi da aka ce a yi mishi haddi to a yi mishi amma ya je ya yi wani laifi a ɓoye ba wanda ya sani ba ce kai binciki kwakwaf ba kyale shi ya ci gaba ina fata an gane zai dawo gare mu musu Allah ba mu musu isani to waɗannan ayoyi ne in Allah ya kai mu darasin gobe za mu zo ainihin wato mu fassara su za mu saurara a nan saboda yanayin lokaci da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika na'am akramaka allah wa alaikum assalam wa rahmatullah to Allah ya sa na sani na'am na'am na'am Ikon Allah. To kun ji, malam malam ne yake tambaya cewa duk waɗannan abubuwa da aka bayyana na yanayi da karfa-karfan raƙumi, to me yasa yake jin tsoron kunama? To yana jin tsoron kunama ne ni ba sani ba ma. Na? To kun ji, to gaskiya ban sani ba. To kun ji an ce saboda dafin shi ne. Ma'ana ta yi dafin shi na yi mashi illa ne. to kunama kuma duk inda ya samu to zai zai dana ne an gane ko to da ya dana shi kuma zai tafi wannan dabin to kun ji an ce yana jin tsoron dabin na'am eh gaskiya ne har mutane na jin tsoron kunama wato abun ba girman jiki bane ko yawa dabin ne na shi kunama is small but mighty ko yawa wa alaikum salam ana ana to Allah ya sa mu sai na'am haka na'am na'am na'am na'am To, wannan malam yana tambaya ne game da wani abu da ya ce ya ji wani malami yana cewa game da wasu ta'awili da suke yi na wasu ayoyi daga ciki cewa me na farko ma? yawa maganan cewa wai babu inda qur'ani yace a jefe mazinaci magidanci ko mazinaciya a cikin alqur'ani sannan na biyu cewa fir'auna ba zai shiga wuta ba wato nasiha ɗaya da nake son yi mana game da irin waɗannan mutanen to duk wanda ya bayyana cewa mai son zuciya ne ko ɗan bid'a ne to malamai sun hana ma a rinka sauraron su ina fata an fahimta ku karanta littafin ash-shari'a na Abubakar al-Ajurri da littafin ainihin wato al-Ibanatul Kubra na al-Imam Ibn Battah da littattafan manyan malamai magabata na salaf wanda suka rubuta game da aqida ko sunna sun kawo babi masu zaman kansu game da rashin halaccin sauraron dan bid'a ko zama tare da shi ko wato su musahabantan shi dan su ne suke saka wa mutane irin waɗannan shugurori cewa babu maganar rajima a cikin alkur'ani wannan maganar jahilci ne da ma ina fata an gane abinda za ka tambaye shi mafi sauƙi shine ƙur'anin nan shi aka saukarwa shine tambaya na farko tambaya na biyu in ya ba da amsan wancan sai ka ce wa aka saukarwa ƙur'anin wa zai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzan Allah ya tabbatar da rajimu kuma ya yi jifa wannan ya ishe shi amsa sai abu na biyu cewa Allah ba zai shigar da fir'auna wuta ba ai fir'auna ya ce qur'ani ya ce ala fir'auna ne to sai ka tambaye shi ai na koyo larabci tukuna gano wannan da kyau ko eh waye koya mishi larabci tukuna shine tambayan farko da Allah madaukakin sarki yake bayani game da a a a alaye ana iya cire mutum a cikin alayen gidan shi ina ba ta fahimta so kaga wannan kawai turin jahilci ne so kar ku bata lokacin ku akan wai sai an warware muku waɗannan abubuwa so waɗannan ya bayyana cewa abin da suke faɗi san rai ne kuma shubuhat ne suke sakawa akan cewa suna son su nuna su sun san larabci ko sun san qur'ani qur'ani kuma ba a fassara shi da karfin larabci in ba ku in ba ku manta ba mun yi bayani game da kawai da ake fassara nan dalilin kawo waɗannan kenan dan magani irin waɗannan so ku ne za ku je ku rinka tabbakawa a kansu sai ka ce kawo maka wato inda Qur'ani yace ah, hakan ko kuma inda sunna annabi ya fassara shi Allah ya kiyaye na'am to bari malam wani ya mai ba alaikum salam Ah, na'am haka na'am na'am Malayin da aljanna ana haihuwa, to abu na farko dai kamar yadda muka ji aljanna shi gaba ɗayanta jin daɗi ne da walwala. To a cikin haihuwa kuma akwai wani nau'i na jin daɗi ko wahala. To inda akwai wahala a ciki to babu shi a aljanna. Already akwai yaran ne a aljanna wanda su ne kawai za ka rika yin mu'amala da su. Ina fata an gane. so maganar sai an wahala haihuwa ma bai taso ba ina fata ga dan haihuwa yakan sa tsufa sai ka tsufa in za ka haihu to akwai yaran in kana bukatar yaran ne akwai su already da ba Allah ya sa mu dace na wala wa alaikum assalam wa rahmatullah na gaskiya ne bare da gaske haka ne bare gaskiya ne in suka ga abin da gaskiya ne su rinka tunatar gaskiya ne ma'ana kada a ɗauka cewa da na yi malamai shine malam yake mana tambihi da gyara cewa kada mutum ya ɗauka cewa an ce malami ne sai ya hukunta kan cewa ai shi ba malami ba ne yana ganin abin da ake yi da ba daidai ba to ai abin da ka sani ka zama malami akan wannan abin so ana nufin ɗaliban ilimi da duk wanda ya san wani abu so kai kokari kai ma ka rinka kira akan wannan abin ai shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirahu so duk wanda ya ga wani abu wanda ya san ba daidai bane gwargwadon abin da ka sani da Allah ya sanar da kai ko ka ji a wajen malaman kai ma sai kai amfani da shi kai ma ka samu wannan lada so yana da kyau sosai kwarai da gaske yara a gida da ainihin wato ƴan uwa ɗalibai da ainihin su malaman namu kowa sai ya rika kokari yana aiki da abin da ya sani da kuma tambayi a kai so gaskiya ne wannan Allah ya saka da alkhairi insha Allah na sai walin alaikum salam to malam na tambaya game da halaccin shan fitsarin rakumi babu shakka a malamai sun yi bayani akan cewa duk wani dabba da Allah ya halatta cin shi to fitsarin wannan dabban da kashin shi ba najasa bane ina fata an gane dan haka tunda ba najasa bane idan an gano cewa fitsarin ko kashin yana yin wani magani sai aka yi magani da shi ta hanyar shafawa ko sha to babu laifi balantana shi na raƙumi yana da ainihin wato dalilai wanda suke karara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu mutane sun taba zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina sun zo da, da cewa sun zo musulunta bayan kwana biyu yanayin Madina sai bai karɓa jikinsu ba duk sai suka kama zazzabi annabi ya ce a kwashe su gaba ɗaya a je a admitin ɗinsu a teaching hospital ina fata an gane garkar raƙuma ne inda ake kiwon raƙuma na biyu ce a je a kwantar da su a ainihi wato yi musu magani safiya da maraice sai aka rinka shayar da su nonon raƙumi da fitsarin raƙumi nan da nan suka gyagije suka warke fashe da yake dama ba musuluncin gaskiya suka zo yi ba sai suka yi wa annabi godiyan mayu sai suka karkashe duk makiyayan nan sai suka karkata raƙumi kuma suka yi gaba da su labari ya yi so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tada sojojin gaskiya da gaskiya wanda ba su karban cin hanci annabi ya ce kafin rana ya fada ku kamo mun su wallahi sai da aka dawo da su ƙarya ne a cewa wasu sun saci mutane wai ba san da suke ba ƙarya ne wallahi za a kamo in duk inda yake a kasan nan kuwa wallahi sai an kamo shi gaskiya ne wannan in ka je ka samu 'yan sandan Najeriya ka biya su an sace maka kaji dubu goma wallahi wayan nan naka je dawo a shekarya ne da ake cewa ana sata wai ba a san da ake ji ba ko ba a san da ko a ce wasu sun shige daji ana waya ana cewa a kawo dubu kaza Allah ya kiyaye so matukar mutane sun tsaya akan ainihin wato jagoranci irin yadda musulunci ya tsara wallahi za a samu aminci na tsaro da ainihin wato dukiya da rayuka da makamantansu zama an gane wannan da ke ko a shahid tambayan malam da ya akan fitsarin raƙumi kaga wannan ya nuna cewa lallai ba haramun bane ya iya yin magani da shi har da na shanu da makamantansu ina fata ga ina wa yawa aha na'am na'am kwarai da gaske kwarai da gaske dabbobi gaskiya ne wannan haka ne kwarai waɗannan mutane da aka kama su ɗin haka yake kwarai da gaske Allah ya sa mu dace to malam now now insha Allah haka gaskiya ne duk muna kuma cewa mun shirya haka ne na'am gaskiya ne na'am kuma kar mu ce ga aiki ci saboda kishi gaskiya ne akwai mutumin da yake kawar da abin cutarwa a hanya shine sanadin shigar shi aljanna haka ne wallahi haka ne to kar mu ce rena aiki da da ko kwarai duk wani aikin alkhairi wallahi mu kwadaito wajen yin shi baka san wanne za ka yi Allah ya yarda da kai ba nan muka karanta wani hadisi ma kamar yadda malai yake faɗi nan akwai wata mata karuwa ce sanadiyyar ta taimaka wa kariya ta shayar da wannan kariyar ruwa Allah ya gafarta mata laifin karuwancin kuma ya shigar da ita aljanna in Allah ku duba wannan tausayin wato halitta ku dube ta karuwa ku dubi kariya dukkan su tsinanu ne Allah ya sa kun fahimci ma'ana abu da ita karuwan da kariyar duk an tsine musu a shari'ance amma ku duba yanzu sai ta ji tausayin wannan kariya hadisi na nan cikin sahihul bukhari kaga kariyar ta zazzago da harshen ta tana jin kishi za ta mutu sai ta san yadda ta yi ta ainihin ɗibo ruwa a rijiyar da ke kusa ta bai wa wannan karar talasa ta sha tana tsallaka wannan wajen sai ta faɗi ta mutu Allah ya ce saboda tausayin nan da ke ci Allah ma ya tausaya mata ya shigar da ita aljanna to wallahi ba kakka raina aiki baka sani ba dan abin da zaka yi na ainihin kyautatawa da taimako da sakin fuska da ɗauke kazanta duk annabi shi yasa ya karantar da mu ɗayan kila zaka yi Allah ya shigar da kai aljanna ina fata an gane so mu daina raina aiki jama'a in mun samu iko da dama ko to duk wani aiki alkhairi ne ina fatan jama'a an gane lalle wannan tambayi yana da matukar muhimmanci Allah ya saka da alkhairi na'am to na karshen karshe ke nan ko?
turawa na cewa ihu na na best ko Mm, haka suke cewa malam wannan darasin da ake mana na'am in na lura misali kamar kamar zani na'am za a ba shi gado za a ba shi za ka za ka za ka su mata ba kuma mata ba shi ba akwai wani sura ne na su na mata wanda su sun za a fashe da su ma na su ko kuwa don ni na na yi in akwai sura sai yi wata shekara da wato wato yau baba ya zama lauyan mata ne gaba daya to za mu zo mu ji nasu insha Allah a darasi na gaba su ma suna da nasu daga cikin nasu jama'a shine duk matan da ta yi wa Allah biyayya musamman a cikin biyayyar aure to ita take zamowa uwar gidan waɗannan matan da ake ba da labari da haka doka sai abin da ta ce sai inda ta ce mai gida ya kwana eh to za a zo a jina da ita ba za a yi mata wasu mazaje na musamman a aljanna kwarai da gaske ai shi ne za a yi mata aljanna Allah ya sa mu dace muna roƙon Allah madaukakin sarki a bisa wato munasaban waɗannan ayoyi da muka ji na aljanna da kuma ni'imomin da cike ciki muna roƙon Allah wato Allah madaukakin sarki ya ainihin sanya mu daga cikin mazuwa aljanna Allah ya tsare mu daga shiga wuta Allah ya kyautata ayyukan mu a nan duniya ya zama ya zama sanadiyar shigan mu aljanna muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم